إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan rana mai albarka a kuma lokaci mai tsada ta ranar juma'a bayan sallar la'asar yau hudu ne ko? hudu ga watan rabiul awwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da da 44 daidai da wato 30 ga watan tara shekara ta 2022 wanda cikin taimakon Allah mun haɗu a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Isa Bagobiri a kuma wannan gari mai ɗimbin tsada mai daraja a Najeriya duk garin da ba zariya ba dajin Allah haka ne ko kuma gashi Allah ya haɗa ku da gudajjen ɗanku da ya gudu Kaduna kuka sake kuka kasa dawo da shi Allah malaukin sarki ya haɗa wannan fuskokinmu a wannan wuri a bisa wannan munasaba ta karuwa aure wanda muke roƙon Allah malaukin sarki ya sa duk abin da za mu faɗi a wannan wuri ya zamto cikin abin da yake so ne kuma yadda da shi a lokacin da za mu tashi Allah ya sa a sanya mu cikin waɗanda za a ce ku tashi an gafarta muku an mai da munanan ayyukan ku sun koma kyawawa duba da yadda lokacin sallar la'asar ya ci lokaci mafi tsada kuma muna kan hanya ne kamar yadda aka sani ba za mu yi karatu mai tsayi da zai ci lokaci mai yawa ba saboda tafiya da ke gabanmu da kuma kuma akwai bukata a ji a ɗaura girki kada mai gida ya fushi a dare haka ne ko an bar min maudu'in da zan magana a wannan zama a buɗe ma'ana sakakkiyar maudu'i ne abinda na ga ya dace in magana a kansa so ni kuma na zaɓi in ɗauki wani maudu'i da nake fatan insha Allahu ta'ala za ku yi farin ciki da jinsa domin abu ne wanda na imani da babu wani mutum musulmi da zai ji su face sai farin ciki a kansu su ne dalilai guda goma wanda ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya ji kansa da rahama ya kawo su ya ce waɗannan dalilai hanyoyi ne guda goma wanda duk wanda kika yi riko da su yana sa Allah ya so mutum kun san ko duk wanda Allah ya so shi kakansa ta yanke saka wai ana cewa mai uwa a murhu ba zai ci tuwarsa gaya ba haka ne to wanda kuma yake da Allah ashe ciki lafiya baka lafiya duniya garau lahira zamzam ba matsala saboda da yawan mutane suna tsammanin a tara ma mutum dukiya shine jin dadin rayuwa ba shine jin dadin rayuwa ba ma shine arziki ba yawan dukiya daban arziki daban malamai na cewa walam ara sa'adata jam'u malin walakin na taƙiyi huwa sa'idu ba na ganin tarin dukiya wai shi ne jin daɗi da morewar rayuwa suka ce kun a hirɗinka je ka tambayi wani wanda ya tara duniya kamar ta cikanta yana cikin damu wanda dukiyar ta kasa ba shi kwanciya hankali nawa ne ka gani ga dukiyar ga ciwo a jikinsu ba inda ba a je ba an kasa cire cutar amma kai ka tashi da kafanka ka biya ma kanka bukata ka je inda ranka yake so wannan arziki ne arzikin da ya fi komai shi ne Allah yadda da mutum arzikin da ya fi komai shi ne Allah yadda da mutum to waɗannan dalilai guda goma na tabbatar da za su ƙunshi abubuwa da yawa a cikin ɗan ƙanƙanin lokacin da za mu yi magana wanda na san kuka je kuka sake fada da tunaninku a kansu insha Allahu ta'ala za ku ga abin da zai amfane ku wanda ma la'alla ba lallai ne tunaninmu ya zo mun ambace su a nan ba kun sani abu ne mai sauki kowa ya ce yana san Allah hatta fafaroman da ya fi kowa fafaran kafirci yau da za a tambaye shi game da Allah zai ce yana san Allah kuma yana so Allah ya so shi ko ba haka bane to amma inda giza ke sakan wane ne Allah yake so kuma me zaka yi Allah ya so ka idan Allah ya so ka baka da sauran matsala a ban kasa kwata kwata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana hadisi cewa idan Allah ya so mutum yakan kira mala'ika jibril ya ce ma mala'ika jibril ni Allah ina son wane kai ma ka so shi misali Allah ya ce ina son Umar Shehu Zaria malaika Jibril kai ma so shi ina fata mun fahimta wai so so ne eh an yi muku kara kuma ne mazariya to Allah ya ce dukan mu nan yana son ba hankali ya kwanta ba to sai Allah ya ce ina son wance yar wance jikan wance kai ma malaika Jibril so shi sai malaika Jibril ya so mutun da nan sun hadisi ingantacce wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai a ce ma malaika jibril sauka ka je sama duk malaikun da ke sama kai musu shela Allah na son wance yar wani jikan wani su ma su sota sai su sota yace kar ka tsaya a nan ka sauka ƙasa duk wani bawa da yake akwai alkhairi a ransa ka sa mishi son wannan bawan Allah to shine zaka ga salihan bayi Allah ya ce mu'minai ga ƴan uwansu mu'minai majibin tajuna ne innamal mu'minuna ikhwa sai ka ga ɗan uwanka da ba ku haɗa komai ba amma an taɓa shi ka ji tsafi a ranka ya samu farin ciki ka ji kana murna saboda addini ne ya ci nasara to wannan ba abin da ke sa mu ce samu wannan sai idan Allah yana son mutum hanyoyin da ko Allah zai so mutum su ne malamai suka ce abu na farko shine karanta alkur'ani kun sani Allah ta'ala bai haifa ba ba a haife shi ba haka ne wannan ya sa bai da alaƙa da kowa sai ta hanyar saƙonsa wanda ya yi masa ɗa'a ya tsira ko da ya fito a gidan da aka fi kafirci kamar yadda matan fir'auna ta fito daga gidan kafirci amma ka gina mata gida aljannatin tana duniya an fahimta ko haka nan ko mun tsatsan mutum in bai bi Allah ba ba ruwan Allah da wannan tsatsan kamar yadda dan annabi Nuhu da annabi Lutu da Allah ya faɗa Qur'ani suka saba su ma Allah ya saba musu dan ku gane Allah bai da alaka da kowa sai ta hanyar biyayya hanyar ku da ake saduwa da Allah shine Al-Qur'ani saboda shine wahayi kan tagaryan wahayi idan kana karanta Al-Qur'ani malamai suka ce ka sa ma ranka kana son Allah kuma Allah na son ka saboda baka yawan ambatan abin da baka son shi haka ne ko baka bane malamai suka ce ko mace ce ake so san wani ya shiga ranta a yawaita maganar shi ana kwarzanta shi a gabanta tun tana ganin shi baki har sai an wanke shi ko da ko bakin ne abu a ɗabi'u ƙarshe sai a wayi gari ta fara kishi sai ta ce to ba don halo shi ke ina ba ta fahimci wannan to imam malik yake cewa duk wanda ke yawan ambatan allah alamun allah yana san shi to qur'ani yana ciki annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ke so ya cire masa tsoron duk wani abu da ba Allah duk wani abu da ba Allah ba ya shafi talauci ya shafi makiya ya shafi wani abu na aibi da baka so a ruwaito shi a tarihinka Allah ta'ala da ya so ya wanke shi fes sai fara sa shi a makarantar sallan dare karanta alqur'ani saboda da qur'ani ake sallah ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila a gaba yace warattilil qur'ana tartila to karatun alkur'ani idan kika ga Allah ya baki yawan karatun alkur'ani karki bakin ciki dan jakarki babu shake da nerori a ciki karki bakin ciki dan baki da wani babban account a banki wanda in aka yi miki alata yakin ce anya wani ce karki bakin ciki ma daman kina yawan karanta qur'ani to alkhairi yana tare da ke na duniya da lafiya duk abinda mai yawan karatun qur'ani ya ga bai samu ba a duniya to ba alkhairi bane gare shi kusan da wannan amma in dai wannan abin sunansa alkhairi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana tare da wanda ya koyi qur'ani musamman yana koyar da shi khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairi inji annabi sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin cikin wanda yafi kowa ko da kai ne talakan kaya yau in dai kai riko da wannan shugaban kasa bai ba to kana gaba da shi a wurin Allah inji annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan karanta alkur'ani da tadabburi menene tadabburi lura da sakon da qur'anin ya kunsa ba a zo kuma ana musabaka ka ji kyan ana karatu kaman mala'iku za su sauka sai an tashi kuma a zo kaga aikin ya sha bamban da karatun da ake Allah baya son wani lura da ma'anoni wata za ta ce to wannan ai sai malamai a'a ya ake kike kallon fina-finan izzan su ki gane abin da aka faɗa a ciki daga cikin abin da Allah ya turo ki duniya akwai karatu alkur'ani wa an atluwal qur'an haka Allah ya faɗa ta ina kike gane kwanan gidan badama kike kasa gane gidan annabin Allah ta ina kike kallon arewa 24 amma baki da 4 hours din qur'ani 20 din ma in sun cinye hudu na Allah baki da shi duk wanda zai maka gata karshen gatansa bakin kabarinka da an je nan sallama zai yi kowane ne shi ba wanda zai je kwanta da kai waɗannan ayyukan da za ka yi nagari karatun ƙur'ani sada zumunci sadaka na filfili kamar yadda za mu ji waɗannan su ne arziki waɗannan su ne arziki wanda Allah ya ba shi wannan ya ba shi arziki domin abin da aka ba annaba da manzanni ke da ‘yan uwa musulmi wannan shi ne ita ce gaba ta farko gaba ta biyu malamai suka ce daga cikin abin da ke sa Allah ya so bawa akwai neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar yawaita nafilfili bayan mutum ya kiyaye wajibai Allah babu abin da yake so subhanahu wata'ala kamar ya ga bawa ya tsara duk abin da ya dora mai na wajibi to in kin gama wannan Allah yana so duk bayan wata nafila ya zamto kina bayan kowace wajiba kina da nafila da kike dora mata da aka yi azumin watan Ramadan ba wajibi bane a wajibi ne azumin watan Ramadan ko sai Annabi sallallahu alaihi ce to ga sitta Shawwal wanda ya shida ya hada da wance yana da kwanan yana da lada kamar na shekara aka ce ga Alhamis da Litinin saboda za a rinka kai ayyukan bayi sama da sunan suna azumi an karba an dawo duka da azumi kun ga waɗannan dinna filfili ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a gidan aljanna ko ta kofa ana kiranta ar-rayyan babu mai shiga wannan kofa ya je aljanna ta ita saboda matsayinta sai mai yawan azumin nafila za a yi ta kira ina masu yawan azumin nan ku zo yau ga ranan ku zo Allah ya gwangwaje ku ya nuna mu sauran menene ruwa ba tsaran kwando ba duk wanda ya isa yau ga kofan da zai shiga ita ce rayyan kun baka azumi baka iya zuwa inda take wannan misali ɗaya na yi wasu ta kofar sadaka za su shiga kowa da damar da Allah ke buɗe masa to amma wai abin cewa na filfili sannan kuma da na filfili ake cike mabawa abin da ya gaza a cikin wajibai kuma babu wani mutum matukar ba annabi ba ne face yana da gajiyawa a cikin wajibansa kallalan ma ya ƙudi ma amara ina fata mun fahimci wannan za ka ga akwai tawaya ko dai lokacin sallah yayi kila baki ta kan lokaci ba kila wata sallan kin yi ta rabi tunanin lahira rabi tunanin ankon bikin wance ta ina zan kullo mishi ne karye mun bore yanda ya saba ni ko ya zan yi da shi ne ko dai to na ga watan ya kare ko in jira wata ne ko in yi ƙarya ne ko dai kai ƙarya fa babu kyau wata duk a sallah za ta yi wannan sallah ta ina za ta farauto anko a hannun shi kin ga duniya ta cinye rabin to nafilar da kike wanda wata rana kike domin Allah sai a cike miki inda kika gajiya a ciki don haka na faɗi hadisi a baya ya ishe mu a wannan gaban shine duk wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa ba zai gushe Allah yana cewa bawa ba zai gushe ba yana kusanta na da nafilfili har sai na so shi Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana cewa idan na so bawa zan kasance jinsa da yake ji da shi ma'ana ba zan ba shi dama ba zan sa mai ƙaunatan jin haramun yanzu kun gama masallacin nan da yawa ko da za a tare mu a karɓi wayoyin hannun mace za a yi bincike ko wallahi kila sai a sha kunya ko ba ku sani ba sai a ji kunya sai a ji kunya to waɗannan jin da Allah zai zama zai tsara mutum daga jin abin da yake na laifi wanda Allah baya so sai ya sa maka kyamatan laifi babban ni'ima ne Allah ya sa maka kyamatan laifi da san da'a dan wannan sinadari ne na zuwa aljanna duk wanda Allah ya sa mai kyamatan laifi aka ce wannan abu ya saba ma Allah in duk duniya za su haushi bai sha'awansa wallahi ki gode ma Allah kuma wanda wancan gaban ta farko karatun alqur'ani yana daga cikin abin da ke sa mutum wannan abu idan kina yawan karanta alkur'ani lokacin da Allah ke so ai fushi ba za ki san san da zaki fushi ba ke da kanki lokacin da Allah ke so ai hakuri ba za ki san san da zaki jure kowa sai ya kasa sai a ga keko a jure na ga wata mata a garin Kaduna da take jinyan yarta Allah ya ma yar rasuwa yar mama gidan tana da tana da yaya ita kanta matan nan haka da hijabi da niqabi da sakonta har kasa ta kimtsa wannan diyar ta ta tsaf ba tashin hankali a natse ta bi sauran mutanen da ke ward din asibitin tana cewa Allah ya tashi kafadin naku ya ba su lafiya mu an sauƙaƙe mana muna fatan ai mata rahama a zaman da muka yi in mun cutar da ku da Allah a yafe mana wannan in ba dan addini da Allah ya bata ba fantsama ihu da za ta kadai mai jawo azaba ma za ta yi kun sa akwai kukan mutuwa mai sa ai mamaci azaba to irin kururuwan nan da annabi sallallahu alaihi ya hana har ya tsine ma wanda yake yin sa to wannan karatun qur'ani yana sa waɗannan abubuwa kenan dai abu na biyu da ke sa Allah ya so bawa karan yawan nafilfili yana daga ciki abu na uku daga cikin dalilan da ke sa Allah malaukakin sarki ya kaunaci mutum mace ce ko namiji shine mutum ya dawwama cikin zikirin Allah cikin ambatan Allah yanzu ba yau muna juma'a ba tun daga daren jiya juma'a daga cikin abin da ake so kowane musulmi ya sa a timetable ɗinsa a kalandan ayyukansa a ranar alhamis rana na faɗi ba an shiga daren juma'a ba allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad ka dinga ma'anar su sallama salati har sai ranar juma'a ta faɗi Allah sallallahu alaihi ya ce ana bijiro mun da salatin ku gare ni kenan kina makanki rijista cikin waɗanda zai cece su ran alkiyama ko wanda zaki makwabtaka da shi yawan ambatan Allah duk wani abu ta ibada da Allah ya ce ya sa masa iyaka da yace mu azumci watan ramadana ya gaya mana wata ɗaya ne kacal a shekara dan ya ce shahru ramadana kenan wata kuma bai wuce kwana 20 ko 30 an gama sai wata shekara aikin haji ɗan watanni ne Allah ce alhajju ashurun ma'lumat aikin haji watanni ne sanannu yanzu nan duk inda za mu tashi duk duniya mu je kan filin arafa ai filin arafa yana nan har yanzu da duk za mu je arafa mu tsaya da sunan muna addu'an arafa Allah zai kalle mu ba zai kalle mu da sunan mun yi arafa ba amma kuma ranar tara ga watan zulhijja fa rana ce guda ɗaya ta dace da shi to duk komai yana da lokacinsa amma ban da ambatan Allah Allah ta'ala ne tashi magana kan ambatan sai ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha dhikran katira fa ambaci Allah ambato mai yawa da safiya wa sabbihuhu bukratan wa asila to yawan ambatan Allah alama ce ta san Allah kuma alama ce ta kina nesa da kofar munafurci ku kiyaye wannan saboda Allah ya faɗi munafikai cewa la yazkuruna Allah illa qalila wanda ke da cutar munafunci bai iya ambatan Allah sai dan kadan shi yasa in kina so ki gane bodan da ke nisan da ke tsakaninki da munafurci ki kalli nisanki da ambatan Allah ku duba da kyau yanzu da watan Ramadana ne yazo na sai yanzu kun cika nan har waje haka ne ko ba haka bane Ramadana na zuwa zaka ga an kakkabe mu Qur'ani kura an tafi kasuwanni an kaza an kaza mutun na dakkowa kan yi izubi ya fara hamma amma da ana baki labarin ke kin kuga wani sabon wax da ya shigo da wannan abun nan da ake wani turaren wuta da ake hada shi a birne shi a kasa kwana kan kin je mahadin ke ba dai kumra aka canza musan sai kin tawo tsaki ta ji labarin kumra ta ji na leshi ta ji na kaza sai ta awa uku bata san ta ta ga wayoyin hannuna sai ka hau internet kai ta latsa waya kai awa biyu ka dauka minti 15 kai sai ka kalli agogo ka kaman ƙarya yake kuma gaskiya ne to amma da za a ambaci Allah da gaske musamman in maza ne sai ka ji ana limamin nan ya cika tsawaita sallah ba muna kira zuwa ga tsawaita sallah har mutane su cutu bane amma me yasa muke shagaltuwa da duniya muke kasawa a wurin da'a shi nake magana za mu je kallon kwallon mu tsaya wani ma ba buga kwallon zai ba zai tsaya awa ɗaya da rabi yana kallon kwallo ana ta guje-guje daga jeren wando yana ta kallo amma aka yi sallar minti goma sai ya ce liman ya tsananta ana wata irin al'umma ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abu darda ya ce annabi sallallahu ya taɓa yi mana sallah a cikin daren watan ramadana har sai da ya kai kusan ɗaya bisa biyu bisa uku na dare misali awa tara ne daren sai da ya awa shidda yana mana sallah ya ce ana idarwa sabai suka ce ya rasulallah laula taqaltana ina ma da ka nauya ya mu zarce kawai daga nan mai sahur mu huta su complain din sa a ci gaba mana a tafi fadan Allah mana jama'a mun fahimci wannan amma ina ina amma in wurin neman duniya ne ko zaka sha mamakin zaka sha mamakin ni da ido na wallahi alazim naga wani dattija anan asibitin gamba sawaba nan asibitin gambasawa ba a nan garin zariyan ba a nesa ba dattijan da gashinsa gaba ɗaya ya fari har an sa masa roba na bawali da sauransu da aka zo akwai ɗan uwanmu da ke jinyawar tara su wata baiwar Allah ce kakanmu ce ana zuwa aka cire masa roban bawalin nan da kaza sai ya duka ƙasan gado ya tattaro takalmar shi ya sa sai ya leƙa ta ƙarfin gado yana cewa likita yana leƙawa ta ƙarfin gado yana ƙwarin kiran likita yake zo ka sallame ni na ji ƙarfi a jikina da ya koma ya jingina sai ce Allah ka ban lafiya saura naira ka ban lafiya saura ka tara mun kuɗi ka bani naira man asha ala shay mitta alai wa man mata ala shay bu'ita alai duk abin da ka kallafa ma ranka ka rayu akai da sannan Allah zai dauki rayuwanka akan sa eh wanda ku ya kuskure mutu akan wani aiki to sha kurumunsa akan aikin da ya tashi fari ko baki fari ko baki wanda ya mutu da kalmar shahada aka dai wani ya zo da ihraminsa ya hau raƙumi raƙuma ce tutsu ta je ko shi ya faɗo ta kai wuya ya karye ya mutu annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ku rufe shi da ihraminsa fa innahu yub'ath yawm al-qiyamati mulabbiya zai tashi ra al-qiyama yana labbaik allahumma labbaik labbaika la shari akwai ta asiya amini yar garin zariyan nan ne tare da ita muka yi aikin haji wannan shekara tantin da ta rasu ni ina gaban tantin amma ban san ta rasu ba a ciki ko da ta zo sai da ta raba mutane sadaka ta amso abu ana keko ta ce a'a ku banni karbi kyasha ta gama tana shan nata sai shakuwa sai ta bar gari a filin arafa Allah ya dauki rayuwarta da ihraminta ta ga wannan dama mutan zariya ai ana kyakkyawan ƙarshe a zariya alhamdulillah wallahi ana kyakkyawan ƙarshe a garin zariya kun ji na rantse jiya nake faɗa ma wani akwai saƙon da nake so in baku a ƙarshe ne jiya nake ce ma wani ni a zariya na san mutane hudu ko biyar cur waɗanda suka cika da kalmar shahada a garin nan mutum hudu ko biyar to amma bari in baku sirrin wanda kuka yi sakaci zai tsire ya barku kuma za ku sha mamaki kun san masallacin gamba direba da ke bayan fada bayan gidan sarki an ku dauka ban san gari ba sai magaji tokin ji a sheko ban sanin sun bugo ni Allah ya fe muku masallacin da shugaba malam saniya ku buke majalis Allah ya fe muku naji 10 zan rama masallacin maga na taba sallah subahi a masallacin na shigo gari dare yi bazan iya fita ba sai na kwana a gidan su malam Hassan ya Musa mun fito zan yi nasiha a masallacin tun gurin karfe uku da rabi na dare muka fito wallahi muna fitowa na ga mace da hijabinta da niqabinta har ƙasa da ƴaƴanta guda uku wanda ya fi kowanne girma ba zai wuce shekara bakwai a cikinsu ba sai ɗan kila shida ko hudu tana takowa da su tana nesa da masallaci ta nuna musu sun alula ta shirya su sai da suka shiga masallacin nan suka yi nafila suka dawo suka ɗauki ƙur'ani suna tilawa sannan ta juya gida a to wannan idan gari da irin wannan malam ai alhamdulillah ya fi rawan gaban tiktok da wasu suke shi yasa in kuna mu Allah kar ku lalata mana zariyan nan don Allah yanda muke kyautata muku zato don Allah ku wuce hakan wuce haka nan mu muna jin daɗin haka na ce ma wani nifa ina gada ba zariya aka haife ni ba zan gudu in hijira in dawo zariya yawa na fata mun fahimci wannan me nake so in ce idan Allah ya baka ni'ima ta addini ka tsare ta kakkai da ta gudu ku je yan uwa musulmi da akwai ni'imar da ta fi addini da ake za a ba annabi sallallahu alaihi wasallam da sarauta ce ta fi addini da annabi sallallahu alaihi wasallam basara ke da dukiya ne ta fi addini da annabi sallallahu hamshakin mai kuɗi ne ya cika ya batse amma addinin nan shine komai in wanda Allah ya bashi addini bai ririta wannan ni'imar ta addini ba to duk abin da Allah zai bashi ma sai mu Allah butulci a cikin sa sau da haka ayi rike wannan ambatan Allah a kowane yanayi da harshe ko da zuciya ko da aiki abu na hudu daga cikin abin da ke sa Allah ya so mutum shine mutum ya fifita abinda Allah yake so fiye da wanda ransa take so a lokacin da aka samu cin karo na abubuwa guda biyu wanda dole sai kai guda daya ga abin da Allah ke so ga abin da ranka baya so ka dage ka jure kai wanda Allah yake so wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa ina ne masaukin sa fa innal jannata hiya al-ma'a inda zaki ya hana ranki abinda Allah ke Allah baya so ki hana ta kutana su innal nafsa la'amaratun bisu ta kitsa ki kwance in yau ta ja ki gobe ki bige ta haka ki zo ki tsaya inda Allah yake so wallahi zaki ci nasara zan muku misali da mutane biyu annabi sallallahu alaihi wasallam zai wuce ga wata mata tana gurmusu su akan kabari ma'ana wani nata ya rasu mutuwan yayi mata zafi Allah ya gafarta ma musulman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata isbiri wahtasibi ke baiwar Allah ya hakuri ki da muladan ki wurin Allah tace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ilaika anni tafuka ban wuri abin da ya same ni bai same ka bane kaji taron aradu da ne wannan da zuciya ne ma wuce ka ai wani ya zo ya same ta ko ɗanta ko wani mutum ya ce ke baiwar Allah kin san waye kika gaya ma wannan magana annabi sallallahu alaihi sai ta tashi ta fara abin da kuke ce ma sallallani ta je ai wallahi annabi ta san mutuwa ne da zafi yaushe muke ma'ana ta fara sana neman yadda za ta warware mene abin da ta yi ya ce a yi haƙuri sai annan sulasa ya ce matacce ta ce mishi na haƙura a yi na haƙura tun da kafaɗa na haƙura sai ya ce a saburo inda sidmatil ula ai haƙuri dukan farkon nan da na tallata miki shari'a dakin kama dakin hai mamacin aljanna ke gafara sunna ke dakin damka da wancan ya huta ke kuma kin samu ladanki da ke ma Allah ya soki kun ga wannan wanda bata karba ba kenan ummu salama abmijinta abu salama lokacin da abu salama Allah zai zara ran shi ya fahimci ciwonsa na ajali ne ba na tashi ba abu salama daga hannu ya ce ya Allah ya Allah idan na rasu ka maye ma iyalaina wanda ya fi ni alkhairi a cikinsu Allah ka ba iyalaina wanda ya fi ni alkhairi ya kula da su ke kin san zama yi daɗi ko ba haka bane haka Abu Salama ya fada ilaiku Allah ya dauki rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya ce ma ummu salama ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai bata irin na wancan matan ba shine abin da yake so ku gane ita sai ta karba sai ta fada yace ki ce Allahumma ajurni fi musibati Allah ka balla dan wannan jarabawa ta fada wa aqlib li khairan min haka canza mun da mafi alkhairin ta ta fada sai da ta gama addu'an nema tsab sannan ta ce ko ni ya su ke nan inji ku ko? ni ko wanda miji ne ya fi abu salama a duniya ina zan ga kun ga ya nuna abu salaman ya yadda da ita ma ta yadda da shi tun daga shi zai mutu yana roƙon Allah ya kawo wanda ya fi shi alkhairi ya rike su ita kuma gashi yanzu tana faɗan ina za a samu kamansa a gaban annabi take wannan magana to amma a ƙarshe me ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya aika ya ce a gaya ma ummu salama annan sulasulam yana nemanta da aure aiko ta gawa ne ne mijin da ya fi abu salama da babban murya duk da haka tana da tsoron Allah da tsantseni ta ce to a dai gaya ma annan sulasulam ba kai ta gani na cin hijabi da niƙabi ba fa yarinya ba ce kar ya zo yar budurwa yake tunani kuma ya ga ya auro gyatuma kun ji wai ba ita haba mana in ni mace ce billahi lazi sai dai a daura auren haka ko da ko zan shiga a ce koma ne na dai shiga suna na matan annabi ko ba haka bane ta kawo wannan ta kawo wannan ta ce abu na ɗaya kenan ta ce abu na biyu ga 'ya'ya abu salama ya bari na kwacas yanzu wanda ya aure ba yana so da ga amarya ba ko dai yaya ne haka zan ɗibo ‘ya'ya in zo in cika masa gida haka? Kun ji magananta ta biyu? Mana kar in zo in cutar da shi. Na uku, ta ce, To, gafa matsalar da ba lallai shi ya san da ita ba sai an zo zama akwai abin me shi ana saunan tafsirin ko ibini kasir ba zai kai kusa da shi ko ibini taimiyya ba lallai fata wanda ta kai taku ba a wannan babi ya ce akwai kumallon mata annan sallallahu alaihi wasallam ya ce ba matsala ba ki da kes me complaint ɗinta na farko shekaru ya ce mun girme ta ba yara ba ne menene na biyu ya'ya ya ce don tausayinsa aka auro ki ki zo ki zauna da su cikin aminci menene na uku kishi ya ce ɗan gatan Allah ne za a roƙa ya cire miki kan ta shigo ma an cire kishin an gama to wai ne nike so in fito da shi anan ki fifita abinda Allah yake so fiye da wanda ranki ke so da ummu salama bata fifita addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam akan zafin mutuwar mijinta ba to da ba za ta waye gari tana cikin ummahatul mu'minin ba ina fata kun fahimci wannan shine gaba sai abu na na biyar shine mutum ko da yaushe zuciyarsa ta rinka kallon sunayen Allah da siffofinsa wannan zai taimake ka nisanci zulubai zai ga agaza maka wurin kai ma Allah da'a shi ma ba ku misali da kissa ɗaya a takaice ibrahim bin adaham ɗaya ne daga cikin magabata na kwarai bawan allah ne baicin kasan shi hamshakin malami malami ne kuma murabbi wanda yake tarbiyyar al'umma ta imani shi yasa duk in yi magana ƙarshe sai ka ji kawai an zo ƙarshe a magana wani mutum ya zo ce ni fa kun ganni ba irin zunubin da ba na yi jama'a yana alfahari sai wasu suka ce mu ko muna gada za ka je ibrahim bin adam rahimahullahu ta'ala ya yi maka wa'azi da za ka shiryu ya ce kai jama'a ni na wuce tsammanin ku suka ce ka je ka gwada yana zaune sai zo ce da shi ya ba ishaq an ce wai kun ga izgilanci kama ce ya malam an ce ku ya malam wayan kaɗan jajja ayan nan gayu mutanen ya zo ya ce an ce in kai mun wa'azi wai zan iya canza daga zunuban da nake ya ce a'a Allah ke shirya da mutum ba ni ba kun ga tun anan ya nuna malami ne shi dan ka ba Allah ya jagoranci abu zaka ci nasara sai ce to ni dai ba irin laifin da ban yace ka je kai laifin kan zaka kiya abu biyar yace duk girman laifin yace duk girman sa in fa muka je kiyama Allah yace in kawo wanda ya sa ni zan ce kai yace ka ce ni yace fade su yace na farko ka tashi laifi ka je inda Allah ba zai ganka yace a'a inda Allah ba zai ganni ba yace yace ina ne Allah ba zai ganni ba yace a'a kai da kake so kai zunubi kai zaka nemo ai ni ban so zunubin to ba aiki na bane sai yace gaskiya ni ban san wannan wurin a doran kasa ba yace to na biyu in za ka saba ma Allah ka je kasan da ba tashi ba kun ga yana tara shi da sunayen Allah da sifofinsa ai ka san Allah laisa ka mislihi shay wa huwa as-sami'ul basir yana ji yana gani to shi ne ya ce na biyu ya ce ba zai iya ba wallahi ya ce to sai ya kai na uku ke ne ya ce kowanne ne na ukun bai kai su wahala ba wanne ne ya ce karkaci komai na arzikin shi karka shakan masa iska karkaci masa tuwo karkaci ya ce mutuwa ke ne ce a ka gwada saboda akwai kunya yana ganinka a ƙasan shi kana saba mai kuma kana cin arzikinsa a wannan ko baba ne ana iya koranka a gida ya rufe kofa ina fata mun fahimci wannan shi ne sai ce wannan ba zai taɓa yiwuwa ba gaskiyar magana sai ce to ina ganin sai dai ko in na hudu ne za ka iya ya ce wanne ne na hudu ya ce ka tanaji ƙarfi na gaske don wata rana zai turo wasu sunansu mala'iku su ɗauki ranka in suka tau ka yaƙe su karka kuskura su raba ka da rai don haɗuwarka da shi ba zai kyau ba ya ce wa zai saurare ni mala'iku fa kace ya ce to ka tuba shi ne na biyar ya ce ba sai an jima ba yanzu ne lokacin tuba dalilin tubansa kenan dalilin tubansa kenan to kun ga wannan shida abinda ake so mutum ya gani abu na shida shine in mutum na so Allah ya so shi ko da yaushe ka rinka kallon kyautata wanda Allah ya yi karki zama mai raki karki zama mai complain ashe yau kina tafiya baki ganin wani gurgu ne gangarawa ke da kafa siyan kafan kika yi wayo kika fishi dabaran ki ne babu ko daya je ki asibiti shiga accident and emergency ward ki sha mamaki ga wani ana neman koda a dasa mishi wani jini a ƙara mishi ke kina maganan gari ya zafi ba kuɗi to ga wani can a kwance ma ko sallah zai iya zuwa yi a masallaci ke ba wannan ba wani ma yana neman iyayensu da zai kyautata musu duk ƙasa ta cinye su amma ki ga naki a tsaye jama'a mun fahimci wannan kyautatawa Allah gare kar ka zama mai yawan raki kar ki zama mai yawan complain ki zama mai yawan godiya da ganin irin manya-manyan da ni'imar da Allah ya miki wannan zai sa lalle ki ji kina son Allah daga lokacin da kika fara son Allah to alama ne na Allah shi ma yana son ki lokacin da mutum ya je yana kin Allah to alama ne shi ma Allah yana kin sa gaba ta bakwai wanda yana daga cikin mafi ban al'ajabin gabobi shine zuciyarki ta rinka karyewa gaban Allah ya zanto ko da yaushe ki tuna zan yi kaza Allah fa yafi karbi na yaso zai iya kama ni ta inda duk ta inda ya ga dama kina jin kina da karfin da zaki zalunci wance to ke in Allah ya tashi kama ki wa zai kwace ki baki da mafita kin fi su ilimi zaki ya musu wayo ki ci dukiyar su ke kuma ran da aka toshe ki a kabari wa zai kwace ki akwai wasu mata haka suke sai mace ta shiga adashi ba da nufin a gama da ita ba sai fitina ta ce wallahi zan aurar da yarinya ne ko ina so in canza kayan daki a ban na biyu ƙarya take yi kuma daga nan za a fara a buga waya ta kashe ta canza layi aka ce to Allah ya isa ta ce mun yi tafi ɗari to har yanzu akwai ɗayan da tafi ɗari ba ki haɗu da shi ba shi ne kwanciyar kabari ran da za ki shiga wannan ɗakin tsirara haihuwar mahaifiyarki daga ke sai wannan ƙyallon kaɗai mazaje su toshe ki da turɓaya su juya su bar cikin zafi da duhu mala'iku su sauka su miki tambaya da larabci a ranar zaki san zalunci bai da rana jama'a wallahi a ranar zaki san dakin sani baki zalunci jama'a to dukkan kana jin kana da damun ka zalunci wani dan siyasa ne kai jami'in tsaro ne mai dukiya ne wane ne kai ka tuna akwai wanda ya fi ka karfi inna rabbaka labil mirsad yana jiran to duk sanda ka san Allah ya fi karfinka wannan na sa ka saduda wannan na sa ka ji ba za ka iya bi sai ka rinka mamakin wayya mutane ke haka ba su san Allah ba ne ba su san shi hakikanin sani ma qadarullah haqqa qadarihi ba su girmama Allah yanda Allah ke so a girmama shi to in kina da wannan wallahi za ki so Allah Allah zai kaunace ki za ki ga ya zama jinki kai har za ki wayi gari cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah na cewa man adani waliyan faqad adantuhu bil harb duk wanda ya fada da wanda nake so in ji Allah duk wanda ya fada da wani bawa da nake so to ni Allah ina raba masa katin gayyata na yaƙi tsakanina da shi guban labari wa zai yaƙi da gwamnati ma ba Allah bai ci nasara babu gwamnati da abu ƙarfin duk wani mutum sai dai ba gwamnatin da gaske take ba to ballantana Allah shi yasa ka kiyayi taɓa bayin Allah ta kiya ta bayan Allah wanda Allah ke son su kuma ke ba za ki shiga cikin wanda Allah ke son su ba sai kin aiki da waɗannan nasihohi wallahi alazim na san mutumin da yake da kamfani kamfanin na wani ɗan siyasa ne ya bayar a hannun wani haya shi yake yi ya zo shekara ta ƙare yana ƙoƙarin haɗa musu kuɗinsu mai karɓan kuɗin ya zo yana shekara mai zuwa sai na walaƙanta ka kabar wurin nan in baka ya dinga gasa mai maganganu yana ce mai kai haƙuri ban taɓa riƙe muku kuɗi ba wannan ɗin ma ba riƙewa ba ne sauƙi nake so ku yi min sun ananta ya yi ta fitina ya ci mai mutunci kuma ya matsa mai na saboda ya gan shi da siffan addini wallahi kafin shekaran ta zagayo ba wai da shekaran ta zagayo ba kafin ta zagayo yake ce mun sai gashi an kawo mishi tallan gidan mutumin har ya mutu shi an sa gidan shi a kasuwa ko zai hada da shi da wannan kamfanin ya riga ya siya wancan da yake ayan har an kawo mai tallan wanda ya nemi ya walakanta shi an kamai tallan gidan shi matan sun watse ga gidan da ya zama kango ka kiyaye alfahari da nuna isa wannan siffa ce ta Allah ya ke ruwa siffa ce ta Allah ke baki isa ba sai Allah ya ce kin isa ke baki baki da abin da kike da shi sai abin da Allah ya baki to wannan yana daga cikin abin da ake so ku siffanci da shi gaba ta ta takwas shi ne mutum ya samu lokacin keɓewa tsakanin shi da Allah a cikin dare duk wanda ke sallan dare to Allah yana san shi inda kina iya tashi dare kafin asubahi ko kina fila raka'a biyu ne raka'a hudu ne ko sha ɗaya ne gwargwada abin da Allah ya baki inda kina raya dare to wallahi albishirin ki zaki ga farin cikin duniya da lafiya za ki gabanin cikin duniya da lahira makiya wai sun saki gaba za a kyale su kuma ƙarshen dare ba su da ubangijin dare ki sha mamaki ba su da ubangijin dare za ki sha mamaki ko sihiri aka yi ma mutum sihirin dare musiba ne sihirin dare ba musiba ne ballantana halal ɗin amsawan Allah na dare ƙarshen alkhairi ke haka malamai suka so don haka in kina so Allah ya soke sai kin samu lokacin keɓewa kina tattaunawa tsakaninki da Allah ta hanyar bauta masa musamman sallar dare in ba kya cikin tsarki samu lokacin ambaci Allah a ciki ba ana ki wannan daga nan za ki samu ladanki cikakke insha Allah gaba ta tara ta kusa da ƙarshe wanda ita ce ke da munasaba da dukkan abin da zai dunkule wannan shine zama da mutanen kirki waɗanda kaga alaman Allah yana son su duk mutumin da kaga alaman Allah yana son shi mutumin kirki ne yi kokari in kawance ne kulla kawance da ita ko a social media ne bari ba ku sace amsa inda ake samun mutanen kirki hatta ko a Facebook da sauransu idan ka san wani wanda shi ga account din wani na Facebook wanda ka san nashi ne mutumin kirki ne ka je ka shiga profile din shi kaga suwaye abokan shi kaga suwaye abokan shi zaka yi ta cin karo da irin shi zaka yi ta gani in mutumin banza ne duk mutanen banza zaka gani abokan shi to waɗannan abokan nashi na ƙwarai sai kai ta tura musu friend request su kuma su zama naka abokan da sun karɓa sai zamto duk abin da ka shiga su za ka ta gani nasu za ka ta gani ba ɓanna da baɗana haka ake sahabbai sukan bi ƴan uwansu sahabbai har gida su yi ƙaryan sun samu saɓani tsakaninsu da iyayensu yasa suke so su su kwana a ɗakinka saboda me saboda suna so su ga irin sallan daranka da ibadanka na dare tunda da rana suna tare da kai ko to da dare wai me kake su ma su koya don su zama irinka sahabbai na ma 'yan uwansu haka mu kullum ina nan zuwa fa ki shirya zan zo mu kwana za a sha hira wallahi style iri iri subhanallah ki ana magana aljanna kina kina magana style mata masu gari ba a raba ku da kyale-kyale aw man yunasha'u fil hilyati wa huwa bil khisami ghayr mubin ba muna haramta kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizq ba ana haramta muku ado bane ku yi sha inda ya dace in mazajen kuma suna jin musu muku iya abinda Allah ya hore ai mata a kyautata musu yana da dadi saboda mace bangaren ka ce gurgurdan kulawanka da ita gurgurdan kulawanka da kanka gurgurdan kaskantar da rayuwarta gurgurdan kaskantar da taka rayuwa muna fata Allah ya ba mu ikon kula da ku yanda ya kamata to amma abinda nake cewa kasuwar lahira ta fita duniya an fahimta ko Allah ya amsa miki ya fi duk wani abu da za a yi wadda aka kai ta da dubun dawaki aka kai wata da ba doki ko ɗaya amma da imani tare da ita wallahi ta ci nasara wannan shine abin sani zama da mutanen kirki malamai suka ce wannan yana daga cikin abin da ke sa mutum ya amfana saboda su ba za ka taɓa jin maganganun banza a tare da su balle ka ji ana ma wani sharri balle a ce a kulla ma wani kaza ai ma wance sihiri a kashe auren wance na ga wasu kawaye su uku na hudunsa abokinmu ne ofis ɗinsu ɗaya a Kaduna. Ya ce mun malam na tsorata da duniya na ce me ya faru, ya ce ‘yan ofis kwalik ɗina ɗaya ce aure kuma ta bar Kaduna. Amma ba a yi wata uku ba sai na ga ta dawo ofis kuma ni na san ta riga ta yi resigning da komai amma ta dawo. Me ya faru? Shi ya ce ba zan iya tambaya ba. Amma muna zaune sai ta fita ko sallah ko wani abu, sai sauran ƙawayen su biyu sai suka taba hannu su uku sai suka tafa hannu su ƙawaye biyu. sai suna cewa aiki yayi me aiki yayi sai ta ce malam ya kai hakuri mun san kai ustaz ne amma yarinyar nan din mun girme ta dan walakanci a ce ta tana gidan aure mu muna waje a wallahi mu muka zuga ta ta fito sai dai kowa ya zauna haka ko ta jira mu shiga sai ta shigo ya ke mai zama da kawayen banza kin ji abin da suke kulla miki ya ke mai daukan zigan kawaye ke ajana annabin Allah to ga abin da kike ji kawar da ko kabari ba ta raka ki gara namiji ma zai kai ki bakin kabari ya tsaya miki addu'a a kiyaye ayi hattara zama da mutanen kirki a nasu lasu ne ce kaman zama da mai sai da turare ne ko bai ba ka ba ka ji kanshi zama da mai mutumin banza kaman ziga zigi ne in bai kona ka ba ka sha kauri Allah ka tsare mana imanin na ƙarshe ‘yan uwa musulmi daga cikin abin da ke sa Allah ya so bawa shi ne mutum ya nisanci duk wani abu duk wani abu da ke jan kushin Allah ki nisance shi saboda kina iya raina aikin in Allah ya fusata sai rufe miki kofar tuba sai ki ga an yi wa'azin duniyan nan kin kasa daina an yi an yi kin yi kin buga kin raya kin riga kin tsokano Allah ne karki ce to ai ana ta yi ni fa an kaza ne ni ma nayi wanda kika yin zaki kalli girman shi ba girman aikin ba shi wanda kika saba ma ya yake alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawna ki kalli sama kawai ki gani ba fila ga masallacin nan duk fila suka rike mu da za ce yanzu a fara bige su nan da gudu za ku watsi da gudu za ku watsi wasu samari su shi daga malam nura ya sani a garin kaduna haka gini ya sako duk ya kashe su wallahi mun fa awa uku ana fasa kankare ana so a dauko gawawakin su to yanzu wanda ya rike saman nan da Allah zai umurci sama ta sauko kasa me zai faru kun ga kukan hukun tsorata ku to amma kun san zunubi ya fi illa fiye da wannan abin da kuke tsora saboda zunubi ne ya sance mutum da aljanna yake yi kamar yadda ɗa'a take kusanta shi zuwa ga ra'a to saboda haka idan kina so Allah ya soke ki nisanci duk wani abu da ke sa Allah ya fushi da mutum wannan abun aiki ne shi ko mutane ne duk mutumin da ba zai kai ka kusa da Allah ba wallahi babu alkhairin zama da shi kasuwanci na iya hada ku ku cinikayya ko kafiri ne ya halasta karatu na iya da ku karatu ko kafiri ne ya halasta amma wai kawalliya menene yan matan su sai duje rage cewa habibatis ko habibtis ko mai sunan su eh eh masu wankan hijabi da niqabi da rike ta ganin sa social media nan in don Allah za ku kuje ku don Allah alkhairi alkhairi ne kuma ku nisanci ku nisanci ziga da zamewar shedan ku nisanci ziga da zamewar shedan duk inda shedan zai ja sake mishi abin shi ƴan uwa musulmi na ja lokacin har ya wuce kuma malam nura na kallo na bai tsaye da ni ba saboda tsaban hakuri da juriya da taimako to don haka ya suna amarya fatima wai babban suna to na da fatima da da maryam masha Allah yadda annabi da mai sunan mahaifiya annabi ko isa ibn maryam to ina roƙo Allah madaukakin sarki an daura ne ko za a daura a talima gobe to barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin Allah ta'ala ya baku zaman lafiya Allah ya baku zuriya ta gari Allah ya fitar da tsatso a cikin wanda za a ce madalla da abin da aka yi ina ganin za mu takaita za ka yi bayani tambayoyi biyar da rabi malam nura to alan ba za mu ce lokaci ba ko to insha na to wannan yana cewa ta shafi karatun nake ga sai dai ta wani wurin yana cewa assalamu alaikum malam wasu na cewa babu kyau mutum ya yi sallah karfe uku na dare sai dai ka yi kafin karfe uku ko kuma da kwata shin menene gaskiyar wannan magana wannan magana ba gaskiya ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin imamu muslim hadisi ne ingantacce cewa allahu subhanahu wa ta'ala duk lokacin da ɗaya bisa uku na dare ya saura allah ta'ala yana saukowa saman duniya saukowar da ta dace da shi zai rinka cewa fa hal min da'in fa astajiba akwai wani wanda ke kira na ni Allah amsa mishi fa hal min mustaghfirin akwai wani wanda ya min laifi da rana fa astaghfira lahu ni Allah in gafarta mai yanzu a wannan lokacin fa hal min sa'ilin ko akwai mai roko na wani alkhairin duniya ko lahira ko yake neman waraka ko wani amfani ko tunkuda cutarwa fa uqiya lahu in bashi abin da yake nema Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan na faruwa ne a daya bisa uku na dare in ko ka kirga ɗaya bisa uku na dare za ka tarar da duk inda karfe biyun dare ya shiga kun sa ana samun longa day shota night shine masu geography ke ce ma longitude and latitude shine a samu lokacin sanyi galibi za ku ga dare na tsayi lokacin zafi yini ya fi tsayi to duk yanda lokaci ya biya ka ji an ce ana azahar sha biyu da rabi wata rana ta koma har ɗaya ga fata to duk yanda lokaci ya juya duk inda karfe biyun dare ya shiga wannan ɗaya bisa ukun daren ya shiga har sai alfijir ya fito sau da haka daga wannan karfe biyun har fitowar alfijir lokacin dacewa ne da wannan addu'a don haka ko karfe uku ma kam ai an ci kusan awa ɗaya a cikinta wannan shine da nassin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne ingantacce yana cikin sahihu muslim in kun duba za ku gani wallahu a'lam wannan ta ce assalamu alaikum malam mun gode Allah ya saka da alkhairi amin malam dan Allah ni ne aka mun rasuwa amma ban yi ihu ba amma na yi kuka akan halin akan haka kuma na yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a zaune ba ni da laifi ba ki da laifi abinda aka hana shi ne kururuwan mutuwa amma kwalla dan an maka mutuwa sunna ce ina fata mun gane amma mutum rasuwa ga yana kwalla ba tare da yayi kuka mai sauti kuka mai sauti shine Annabi sallallahu alaihi hana. lokacin da ɗansa ya rasu Ibrahim Mu'azzan sai Annabi sallallahu alaihi ga yana kwalla sai Abdurrahman bin Auf sahaba Annabi sallallahu alaihi ya manzo Allah sallallahu alaihi kai ma yanzu kuka kake na mutuwa sai ya ce a'a wannan kukan rahama ne ba wancan bace ina fata mun gane har shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal qalba la innal qalba la tajma lalle tabbas idanuwa na zubar da kwalla da gaske kwalla nake yi ba ƙarya ba wa innal qalba la yahzan zuciyata kuma tana cike da damuwa ni ma dan adam ne irin sai ce wa ma naqulu illa ma yurdi rabb amma ba abinda za ku ji a bakin mu sai abinda Allah ya yarda shi ko wancan ihun kamar rashin yarda ne ina fata mun fahimci wannan waɗannan su ne a takaice ban so alkawari amma Allah ya kaddara zan iya sa muku sati biyu in zo zariya mai darasi to ga uwata nan a zaune za ku sha mamaki an ta aliman nan babbako ni ta yi bayan da na iya kun karfi na ta yi na bala'i a ka'ida majalisi nake da shi yanzu a kaduna kuma daga nesa mata ke zuwa daga ko'ina littattafai muke wallahi ban zuwa muhadara kyala majalisi duk wanda ya sanni na imani ya wasu sun mamakin me ya aka yi haka ma saboda na kare dokata da kaina to amma sawun giwa haka na rabaye kun ganta na a zaune temun wanka har a tsakar gida temun bulalan makaranta ta tasa ni ba abin da bata yi ba gashi nan yau kina moran abin da aka yi saboda haka ina fata Allah ya muku albarka Allah ya sanya albarka a wannan aure na fara tunanin rinka shigowa Zariya ko so daya a wata ko so biyu gwargwadon yadda kila musa littafi a samu wuri mu rinka yin darasi gwargwadon damar da na samu inda kun kasa kwato ku dawo da ne gida Allah ya fe muku subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh